بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau 27 ga watan muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai da 12 ga watan julai 2026 miladiya ana majalisi na majalisin safe da muka saba wani karatu cikin littattafai yau lahadi da littattafan biyu ta askari da sauran usul fiqi insha Allah kafin ba za mu yi karatu cikin littafi ba za mu tattauna matsala da mun dan rairayo a abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin risalarsa da yayi a Masjid Sawi Ibn Taymiyyah ba shi kadai ne yayi rubutu akan Masjid Sawi ba akwai al'ala'i al'ala'i yana da sharhi da yayi ma hadisi dole da yayi baki da kan ma kuma sharhi ne mun yawa sosai amma dai littafin ibn taymiyyah shi ma akwai wasu abubuwa da idan mutum ya karanta zai fara fahimtar kina aka tusa za mu dan rairayo daga cikin abin da ya faɗa ko da takaice ne na ba zai yi faɗa duka ba amma dai umdan mu shine wannan abin da ibn taymiyyah din ya faɗa ibn taymiyyah a cikin littafinsa ya tattauna akan matsalar kwanto wannan ya daga cikin matsala da a cikin fikihun malikiya mu muke da muke da wato imam maliki da magana daya a kai shine kawai wato kwanto kawai shine al binawo Allah aqal ya gini akan yaqinin sa kawai in yayi kwanto uku ne ko hudu to kawai dawo da shi zama uku to sauran malamai irin su ibnu hibban irin su ibnu munzir ibnu taymiya kuma ya dauki ra'ayinsu sun bambance nau'in kokonton guda biyu a cikin hadisi hadisi abdullahi dan muslim Allah ya ya yi umarni a yi taharri a yi taharri to me ya taharri me ya kuma kokonto wanda yake istawa fihi tarfan aw taqaraba a to anan shi malamai suka sabani me kokonto tare da ke dado da kokonto wanda babu ke dado wasu daga cikin malamai suka ce duk wanda ya yi kokonton abu biyu saba'un a wajensa akwai rinjayarwa ko babu rinjayarwa to kawai mai kokonto ne shi saboda haka abin da ke kansa shine kawai ya gina akan abin da yake da kini shine akalla raka'atihi suka ce a taharri shine al-bina wa al-yaqin an fahimta wanda wannan shine magana Imam Malik magana Imam Shafi'i kuma ruwaya ce daga Imam Ahmad wasu daga cikin da yawa daga wato almajira Imam Ahmad sun zaɓi wannan magana wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da shakku shine masawa fihi tsarfan aw taqaraba shine abinda wato ka kasarin jayarwa abu ne guda biyu na uku ne ko na hudu raka'ar kake amma ka kasarin jayarwa amma idan da zai rinjayar da ɗaya daga cikin fuskokin guda biyu to zai aiki da marinjayin kaga anan ba kokonto yake ba suka ce wannan shine at-tahari da wannan shine magana da yawa daga cikin malaman hadisi da ibn hibban ibn al-munzir ibn taymiya kuma ya ya ya tinki wannan ra'ayi din shine wannan shine kuma mazhabin imamu abu hanifa kuma ruwaya ta imamu ahmad al-akram wannan ita ce ruwaya daga wajensa sun bambanta tsakanin me yaqini me at-tahari me yaqini me at-tahari in shi kokonto kai ba tare da tarjihi ba to wannan shine ashak ashak in kuma kokonto kai tare da tarjihi to wannan shine at-tahari shine at-tahari a hadisai guda biyu suka zo a babin ina ta kokarin haɗe in haɗe maganganun ne saboda ba na son tsaya ba ta lokaci sosai shine hadisi da ya zo a cikin imam muslim ya fitar da shi imam abu da wasunsu cewa idan shaka a dukkan fi salati fa lam yadri kam sallah idan dayan ku yayi kokonto a cikin sallarsa bai san adadi nawa ya sallata ba fal yatrahi shak sai wurgi da kokonta wal yabna ala masayqan ya gini akan abin da yake da yakinin sa thumma yasjud sajdatayn qabla an yusallima sai kuma ya sujada sujada guda biyu kafin ya sallama fa in kana sallah khamsan شفعتا له صلاته وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترطيما للشيطان idan misali ya yi raka a biyar yi a hakika a nafsul amri to kaga yanzu wannan wannan sujada biyu da ya na rafkanuwa za ta zama ta maimakon ta mara masa ta mai da mishi tana ta zama mara to wannan sajada ne da rafkan wara ta mai da mishi ita ta zama cika kuma zai zama sallar sa ya ta cika insha Allah idan kuma dama can guda hudun yayi to wannan zai zama targhiman li shaytan ne ya ya kunyata shaytan ne almuhim dai anan abin wannan hadisin abin da yake magana kun gaji magana cewa idan ɗayan ku yayi kokanto a sallar sa wannan wani irin kokanto shine kokanto wanda muka faɗa a farko wanda ya kasa rinjayarwa magana ce ya wuge kokanta ka yi kokanto a kan biyu kake ko uku kuma ka kasa rinjayarwa ka bazar da yau baki daya sai aka yi wuge da kokanta na me ya kokanta a sallan kenan me ya kokanta a sallan uku ko hudu ka yi kokanto ka kasa rinjayarwa me ya kokanta me ya kina ko da ba abin da ake kokanto an dawo aina hudu ne amma na uku da ba ya samu yanzu ana kokwantar ne yanzu an zarce na uku ko ana kallon kan na uku duka ɗaya ana uku shine wato yaƙina an fahimta yawo wannan kuma duk hadisi yana shiga cikin alƙawai fiqhiyya da yawa yana shiga cikin cewa al-yaqin la yazulu bi shakk a wajen a wajen malamai da sauransu a ta nan kaga wani sai da aka ce ya qabla salami magana cewa yi thumma sajada sajiltaini qabla salami sai sira sira guda biyu na kanwa gabanin sallama ibn taymiya sai da ya kawo wannan riwayar sai ya ya biyin ta shi da hadisin abdurrahman ibn auf yake cikin as-sunan ba mutum ya sa hashi riwayar muhammad ibn isa daga makhul daga quraib daga abdullah ibn abbas daga abdurrahman ibn auf cewa idan shakka ahadukum fi salati falyamdir azada am naqasa idan ɗayan ku yayi kokonto a sallan sai bai sani ba ya ƙara ne ko ya rage ne fa in shakka fil wahida wa thintain fa naj'alha wahida idan yayi akan nabi ne ko nabi ta ɗaya ne ko nabi to mai da shi ya zama ɗaya kawai kan yaqini fa in lam yadri ithnatayn salla aw thalathan fa naj'alha ithnatayn fa in lam yadri athalathan salla am arba'an fa naj'alha thalathan hatta yakuna الشك في زيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم كافي يسلم sun mai sallama sai ya sallama an fahimci maganan ko ibn taymiya sai ya hada wannan hadisan wannan hadisi ne guda biyu akwai akwai tattaunawa na malamai akan akan yanayin ingancin sa to amma dai a ta fuskan isna ta fuskan ta fuskan wato shaida to kaga wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana masa shaida to zaka babu babu laifi yana da karfi ta fuskan ashawahi ta fuskan shahid amma dai ta fuskan inganci to hadisin yana za a hudu da hadisin Abu Sa'id al-Khudri to hadisin kuma da yake da ya zo mafi inganci da ya zo a kan tahari tahari shi ne kirdado da muka faɗa shi ne hadisin abdullahi dan masu da ya zo a cikin sahihaini ta idza shakka ahadukum fi salatihi fala taharra sawaba idan dayan ku ya kwanto a sallar sa to kirdadan daidai a sallar nasa falitimma alaihi sai ya thumma lisallim ya cika sallansa ya cika abin da yake yarin jayar din sannan sai ya sallama kaga ya sallama kenan ya riga ya sallama sun mai yasu sajitani sai ya sujada guda biyu bayan yin shi gina bayan sallama bayan sallama wannan shine lafazin imam al-bukhari lafazin imam muslim shine falyanzur ahra zalika ila sawabi to ya bincike wanne ne yafi kusa da daidai a wajen sa shi a wani lafazi falyata harrar ladhi yara annahu sawa ya kirdadan abin da yake ganin shine yafi daidai a wajen sa a wannan hadisi falata harra aqraba zalika ila sawab wannan duka ne yana nuni cewa yayi gini akan abin da yake shi na fi rijayi rijayi a wajensa ibn taymiya yake cewa to anan kaga akwai tabbatar da cewa sujada ana yin sa ne bayan sallama kuma anan akwai maganar cewa kokanto a wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud ba shine kokanto a hadisin Abu Sa'id al-Khudri ba kokanto hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi qabla salam aka ce qabla aka ce yayi shi kuma anan kokanton ba da aka ce yayi sai aka ce kuma falaita harran ladhi yara annahu tawaba ya kirdadi abin da yake ganin ya fi daidai a wajensa aka kokoto ta da jayarwa aka ce sai aka ce to yi ba'adi to ibn dabiya yayi ta magana akan akan raddi wajen masu cewa da abu dai ne saboda ka kana kabli kamu malikiya da muke cewa kabli kai a wurin ya yi tattaunawa akan cewa akwai bambanci ibn hibban ibn hibban shi ne ma na gani a cikin littafinsa ya yi magana mai tsawo akan wannan yana cewa karyata wa hamu mallam ya fikin sina'at al-akhbari wa la tafaqqaha min sahih al-athari ana tahari fi salati wal bina' al-yaqin wahid wataƙila wanda bai kyautata kankancin hadisai ba bai kuma ba bai bambanta tsakanin ingantattun hadisai da wanda ba su inganta ba yi tsammanin cewa kirdadiyar aka yi magana a sallah da kuma gini akan ya kiri abu ne wani ta kazalika amma ba abin ba aka yake ba ya ana tahari huwa an yashukka mar'u fi salati kokonto shine mutum kirdado shine mutum yayi kokonto a sallarsa fala yadri ma salla bai san me ya sallata ba fa idza kana kazalika in haka ko ya samu da shi alaji ayi taharrar sawaba to dole yake dadan daidai wal yabni ala al-aghlabi indahu sai ya gina shi akan abin da ya furin jayi a wajensa wa yasjudu sai ta sahawi ba'da salami sai ya sujada ba'di bayan nan kuma ala khabri bin mas'ud aiki da hadisin abdullahi dan mas'ud an fahimci an fa an ji ko wal binawu ala al-yaqini shi ba gini akan yaqini huwa an yashukka al-mar'u fi fi fi thintain wa thalath aw thalath wal arba ya kokonto akan biyu ko uku ko uku ne ko hudu fa idza kana kadhalika in haka ya faru kuwa عليه أن يبني على اليقين واجبي يجي يجي أكن يقيني هو الأقل يجيني أكن ما في كلام شركة ولتم صلاة وتي تك صلاة ثم يسجد سجد تي السهو قبل السلام سي سجد أبو دابي وتو جبان سلمة على خبر عبد الرحمن بن عوف أي كده حديث عبد الرحمن بن عوف لما كان تنم وأبي سعيد الخدري حديث أبو سعيد الخدري سنتان سنة تي أبو دابي غير متبادلتين ما ساكي شيء تجونا بكده an ji abin da ya faɗa ko wannan ba akwai ya faɗa da aure da da dama kuma ibn al-munzir shi ma ta al-awsat ya faɗi wannan magana ce fa idza shakka al-musalli fi salatihi wa lam yakul lahu taharrin wa lam na rubuta a wurin ba abun nan ba amma da yana magana cewa ya duba sai ya ga a zuciyarsa bai sami ɗaya daga cikin ajalin guda biyu wanda ya farin jaya a wajensa ba to shi kenan fa'inahu yanzuru ila mastaqana annahu salla fa yahtasibu bihi to zai ga zai duba yaqinin sa sai sai hujja sai ya aiki da shi wa yalqa shak sai wurgi da kokanta wannan kaga shine sai sanan qabli a hadisi abinda muka faɗa in kuma yayi rinjayarwa to shi kenan sai ya sai ba'di a sai ba'di da rana samu rinjayarwa to ba'di ne kawai wanda wannan mu kuma malikiya ba mu faɗan wannan kamar da kuka sani a to ibn taymiya yayi magana akan ya ake samu a sami wato a sami taharri taharri ya faɗi abubuwa da dama ya ce watakila mutum a lokacin da yake da me zai tuna zai tuna lokacin da ya zo ka a tabiyin wani ya ɗan motsi da wundu haka ila a lokacin wani ya ɗan tari ila a lokacin ma wani ya dan zo ya gaske sai na sa matsa mishi ta kowane yanayi in ka tuna ka rinjayar da shi to ka samu a rinjayar ba kuma jimin taimiya magana tana tsawo akan wannan na ga dai an gane shi kenan sai mu sai mu wuce insha Allah ta'ala saboda haka wannan i'tiqadin rajih shine ka samu wani ka samu wani rinjayarwa a cikin a cikin abin da haka shikenan sai kai sai kai ba'adi saboda haka ko yaya ko da a lokacin da ka zo a nafsan al'amari kai kuskure to kai ba da fara ce kai idan ka ka riga kayan jayar kana mutsalakin kayan jayar kawai to za ka yi ba'adi mutsalakin ka kasa rinjayarwa to za ka yi kabu to sai ibn tamiya yayi magana ba shi ma akan a ciki akan a ina ne bigiran da ake yin ba'adi sujudu sahawi ba'adi ne ko qabli ko san mun fada a cewa wasu daga ciki suna cewa a sujudu kullu qabla salam wasu suna cewa sujudu kullu ba'da salam imam malik yayi yayi yayi wato tafsiri ya fassala bayanan yace akwai wajen kari ai ba'adi wajen rage ai qabli wanda ibn taymiya kuma ya taimaki wannan ra'ayin nasa ya faɗi cewa wannan shine kusan abin da hadisai suke suke suke goya wa baya kuma gaskiya maganar sa anan ita ce wacce take a ɗauka maganar imam malik saboda kusan idan shari'a ba ta bambanta abubuwa guda biyu sai da dalili to aka samu mazala ya yi sujadan ba'adin nan ya yi sujadan ba'adin nan a wajen da ya ƙari aka samu kuma ya sujadan kabri a wajen da bai ta tsauna ta hiyan farko ba kaga ragi yayi saboda haka to ibn taymiya kace to kaga ka hade su ka ce wai kawai kullu qabla salam kullu ba'da salam to wannan baka ba shari'a abin da ya kamata ka bata ne azanci da hikima ba saboda haka tafsilin da aka yi wannan shine abin da yake abin da yake daidai ya kawo hujjoji da dama ina gudun kare da dama ba za mu iya ba za mu iya karanta su ba amma dai wannan tunda na riga ta an san wannan nasusun san mun faɗi wannan nasusun a kwanciyar katin namu za mu iya zuwa yanzu abin da dai ya dame ni a nan shine sujudu sahawi nan wajibin ne au sunna wajibi ne ko sunna shi ma magana ce ta malamai cewa wajibi ne ko sunna dole sai an yi ko ba dole sai an yi ba to sai ibn tabiya na cewa to anan kaga shi sujudu sahawi in mun ne cewa mazala ya yi umarni da sujudu sahawin nan shi kansa ya aiki da sujudu sahawin kuma ya yi limanta yana aikatawa ya kuma faɗa cewa da zarar an samu wani halla a sallah wata saraya a sallah ko yaya take to ɗayan biyu ne kawai ko dai ya zama kamar kamar yadda sallan baki ɗaya ko kuma ya zama ka zo da wani abin da zai zama ya gyara maka sallan ya zama maka jabral lis salat to kaga wannan aiki da manzo Allah yayi wani tawaya ce a sallah wanda ya maka bayani ya zaka miƙar da ita ita ne kike kaga wannan yana ta zama wajibi ce an fahimci an bai shi maganarsa akwai malamai da suka saba kan wannan maganar cewa wajibi ne ko ba wajibi ba da shi ne mutum ya ke cewa to ai kaga shi matsala umarni yayi sannan kuma ya baka kamar mafita ne akan abin da ya samu sannan karanta ta waya kuma bai yi wani aiki ba bai ce ga wani aiki ba kuma bayan wannan to yanzu idan ka zo ka ka ce ka ce wato za ka kawo wani aikin da ba wani ba ko kan ce ba dole bane to yanzu ina ka samu haka inda maza Allah ya yi bayani ne bayanin wani abin da yake wajibi ne sai an cika sallar inda baka manta ba yanzu da ka manta kuma sai ya ga maka ga yanda zaka yi ka cika shi sallar ka miƙar da ita sai maka ban bayanin abin da yake na wajibi ya zama shi ma yana da makwafi na na wajibi wanda shi ne shi abin da abin da ibn taymiya ya faɗa abin da shi akwai wata magana a nan ban san cewa ya kamata in karanta ba sai sai jiya to kuma da na zo sai ban ya kamata da na da na fito da asalin inda shi mafin shahid din yake ya yi magana cewa kamar sallah ce sallah in ka manta da sallah me kake yi in ka tana ta shine ka sallace ta ba ta da wani kafara in ka manta zarki to me kake yi shine ka je ka zarkin ka je ka yi alula sannan ka zo ka sake sabon sallan da ka sallata sannan kaga a nan yake cewa nan kaga hadisai ne suka zo da dama kowanne maza Allah ko a aikace ko a magance yana umarni a sujudin sahwi da zarar an samu rafkanuwa sannan haka yake ganin yake ganin tunda mazala ya dimanta akan wannan tun da ya dimanta a kan wannan saboda haka abin da yake hakkinsa hakkinsa kawai shine wato ya zo da ya zo da wato ya zama wajibi ya zo da wannan rafkanuwa sabanin wanda yake wanda yake cewa ba wajibi bane wanda yake cewa ba wajibi bane sai dai akwai wasu wuraren da za a ce watakila in an basu wani cikon sallah ne kamar wasu abubuwa kamar kan sami Allah wal mana wasu sunoni kanana haka wanda sai sun zama sun zama su uku sannan suke zama a wajen malamai suke zama manya to wannan watakila an zo wannan babin a magana cewa in mutum bai sujadan su sujudan sa ga zama mushi ba wajibi ba amma wajeji manya haka da ya zama an faɗa an ce a sujudan sahabi a wajen to tabiya yana ganin inda aka ce a qabla salami to wajibi inda aka ce a ba'da salami to wajibi a ba'da salami saboda manzo Allah haka yake faɗi wani wata mafita ko bayan wannan ba bai faɗi wata mafita kuma bayan wannan ba ga shi ya yi magana akan hukuncin wanda ya bar su da sahun yake cewa to kaga akwai maganar malamai akan cewa in mutum ya bar su da sahun yangan ko da mantuwa idan mun kula ce in mun ce su da sahun dole ne in ya bari da gangan to kaga sallarsa ta tsare kenan sai ya sai ya sake sabon sallah in ya bari da mantuwa mukaddara ya bari sujudu qabliya da mantuwa kaga wannan abin ba zai yi fara an da ita ba ya riga sanin ko ba an fahimci maganar ina ga suna rubutu bari in jira ku abin da yake ibn tamiya ke cewa shine wato asahi wa annahu la budda min sujudi sahwi dole ta an su sujuda da rafkanwa abin i'adatu salat ko kuma abin sallah mutukar abin da aka bari daga cikin wajibatu salat asalar mu aka damu a wajen malikiya wasu manyan abubuwa wanda yake wajibatu salat mutukar aka basu sai dai idan ya tabbata cewa ana iya barin wannan sunna mu'akkadan ko kuma sunna ba mu'akkada ba amma sallah tana nan bata face ba amma mutukar wasu abubuwa ne manya aka bari mukaddara kamar zama kamar zama a sallah wannan sunna ce mu'akkada wajiba zama tahiyyan farko mutum bai zauna ba to ibn taymiya na cewa to ɗayan biyu ne kawai ko dai ka sujudu sahawi ko kuma ka wuce sallanka saboda maza Allah ya aikata wannan sujudu sahawun kuma ya yi umarni da shi saboda a cika sallah din ba wani banci tsakanin kuma kabla salami da ba'da salami mutukar mutum dai ya zadde ya bar wani abin da yake wajen ta mishi sujudu sahawu bai yi ba to wannan ya zo da abin da yake ɗayan biyu ne ko dai mai sallah ko kuma ya dawo ya zo da wannan sujudu sahawu in bai zo da sujudu sahawu to dole sai dai mai sallah kaga babu sallah kenan wannan shine shi zaɓin ibnu taymiya amma kamar da na faɗa a cikin malamai akwai wanda suka saba akan wannan musamman kuma akwai wasu abubuwa da ake cewa a da sahawi wanda zaka gan su ai ba su da ba wai wasu da karfi ne ba ta musu an basu a sallar tana da labu dole sai an zo da sujudu sahawi ko kuma amir sallah eh yana cewa ne labudda labudda min sujudu sahawi aw min i'adati salah wannan ko ibara ta ce ko ibara ta ce na manta amma dai in kuka duba za ku ga za ku ga wannan sakon to to kaga shi ibn idan ya tafi cewa dole sai an zo da sujudu sahwi a wai abu gidansa to idan aka samu kuma mutum ya manta sujudu sahwi ba ya manta sujudu sahwi kuma har ya zama ya dan babbata shi da magana ya manta bai ba idan ya manta sujudu sahwi har zo da abin da yake yana kore sallah din yana kyanta sallah kamar magana ko abin da ya kama da wannan to ya tabbata dai manzo ya manta sujudu sujudan ba a ji aiki ko ya yi mantuwa a sallah kuma har ya yi magana da jumhurin malamai imam malik imam shafi imam muhammad cewa wato idan in ya zo da magana irin wannan to in ya cika sallansa to kuma zai zo da ba'adinsa kawai haka da ko da kuwa an samu musamman ba'adi suna cewa ko da an samu a yanayin tabarar tsakanin maganar sojojin ba'adin da sallansa ta yi tsawo sosai mutuƙar ya riga ya ankara to shi kenan in ya zo zai sake yi sojojin ba'adinsa amma shi qabli to shine anan malamai suka tattauna qabli anan malamai suka tattauna cewa idan in yayi tsawo ba ba malik yana ganin idan yayi tsawo yayi tsawo to kuma sallah za ta iya kubucewa wannan magana ce ko a mazhabin malikiya magana ce wanda malamai suka tattauna cewa in qala al-faslu ya zama kama wajen ma takyifin me wato tsawaita tazara sai a in ya fita sai in ya kauce ba alƙibla in ya yi kaza in ya yi kaza wannan dai tsakanin malamai akwai akwai akwai tattaunawa shi ne ibn tamiya yana magana cewa in ya bar shi da gangan to ko dai a ce sujadan ko kuma a ce yana da laifi to kuma dai shari'a ta nuna cewa ko dai in ya bar shi da gangan babu sallah wannan yake ibn tamiya yana cewa wannan shine abin da shari'a kawai take nunawa in kuma da rafkanwa ne to ko dai ya rasu da rafkanwa ko ya yi sallarsa in dai ba samu ɗaya ba zo na samu ɗaya wanda shi abin da ibn taymiya ke magana kenan amma ta kaushi ta kabli zarar kabli da za mu kaddara ya manta to ai kar ku manta in ya riga ya manta abin ya an karar da sujudan ba sai dai bayan bayan rafkan wanda bayan ba'adin do sai dai mai ta ba'adin do saka a wannan dole sai dai ba da ai tunda misali zai iya dawowa ya share tarihin cewa ya yi sallama ne ba zai iya ba ai saka duk yayin da ya kabli ya yi ta ne kuma bayan bayan sallama idan in an ta kama wata wata kila dole dole wata kila mu zo wata mu sa littafin ibn tamiya wannan ni littafin ibn tamiya ta fuskan matana ya fi mun karfi akan littafin al'ala'i gaskiya al'ala'i kamar ya dan sa wasu abubuwa haka na falsafofi da yawa Ali bin Tamiya yana kafa hujja da cewa ba kana lil mu'mina wala mu'mina wala mu'mina idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khayra min amri ita to ubangiji shi mazala ga ya maka zabin ga sujada da zaka yi kai kuma ka ce ba dole ba yanzu ka za idan za ka kawo wannan to sai ya magana kan kabbara da ake wajen sujudu sahawi da kuma tahiya wannan kun san duka waɗannan abubuwa wajen kabbara shi da kabbara ya tabbata kabbara wannan hadisin sa ya tabbata amma tahiyya abin da ya zo a wannan babi tahiyya bai tabbata ba shi sa ibnu al-munzir yake cewa a cikin maganar tahiyya sa tahiyya a sujudu sahwi wannan akwai nazari a cikin sa ko imam malik wannan riwaya ce yake da shi guda biyu imam malik akwai riwaya da yake cewa shi za mu gamo a kabli ma a maliki a kabli ai akwai magana cewa ba ba za ta yi ba saboda kamar mai tayya a wuri daya amma dama inda ake magana da malik yake cewa ita yan riwaya daga wajen shine ba'adi ba'adi sai a masa tayya to shi ma riwaya ce guda biyu da shi akwai riwaya da take cewa ba ba za a tayya ba baki daya to kuma hadisin da yake cewa ita yan din wannan hadisi ne hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni shi kansa a wanda ya kara wannan tahiyya din amma da an rawaito daga cikin wasu daga cikin magabata daga Abdullahi dan Abbas wannan ita ce riwaya daga wajen kamar da Ibn ya kawo da wasu daga cikin magabata sun faɗi cewa ana iya yin tahiyya din suna cewa saboda duk wani sallama ya kamata ta ya gabace shi to kun gani ta'lili ne hujja da suke da shi kuma hadisi ne na Hammad ibn Zaid Hammad ibn Zaid ya kawo maganar shi tahiyya din Ammar bin Zaid ya saba mutu da yawa da suka rawaito hadisi Imam bin Hussein hadisi ne wanda wannan karin da yazo da shi kari ne mai rauni gaskiya ya yi kuskure a cikin wannan karin so wannan kusan shine abinda abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa yake cewa wasawabu ana tashawwuda inna ma shuri'a fi salatin tamma abinda yake mafi inganci tahiyya a shar'anta tahiyya ne kawai a sallan take cikakkiya mai ruku'i mai sujada shi za in ka zama ba a shar'anta ta hiya a sallah wata shigjeran sallah ba ba a shar'anta ta hiya a sallar jana'iza ba ko a shar'anta ba a shar'anta ba kawai aka ta umul qur'an shikenan sujud sawi ita kuma babu kira'a babu kida babu babu karatu ai an kusa ta ne saboda kwafe ba kwafin wata raka'a misali ko wata ba raka'a wata raka'a ba ko wani wani abu da kabari wani wajibi da sallaka saboda haka a nan in tabiya ke cewa kaga ba dole sai an yi sai an yi tahiyyan ba tunda ya riga ya tahiyya makasudin kawai shine cika sallarsa ta hanyar sujada din ba ta fuskar tayya ba ta hanyar sujada ake son ka cika sallar ka ba ta fuskar ba ta fuskar tayya ba to wannan shine abin da Ibn ya faɗa ban sani ba ko kuna son wata ran mu sa wannan littafi mu karanta ko ko dai a ban shi dai ko aje ku duba wannan dai na muku dan tsakuran ne ban sani ba ko na'am ko kuma mu bari eh akwai yanzu an kaɗa ta da wallafa an buga ta an buga ta wanda misala ce karama akan su da sahu amma bari ta cikin ta cikin misalin manya manya littafan sa ta cikin manya manya littafan sa wannan na yi shekaru haka na na dan ciro su a cikin maganganun sa da yi ina ganin ta wata kedu sai mu shawara ta rana sai mu sai mu duba wannan na dai rage ne na ga kamar kan bata lokaci tunda wannan majalisin sahiba ba zai na na fada ba mun ji na muka yi ana mun ce wa shi ashirin takwas muka yi ba zai yi wa dama dai abin ke gudu kenan ina ganin kamar zai zama dai ya cinye lokacin da yawa kuma ba mu iya faɗa abin da kusan ga su duk na basu abin da ya faɗa da yawa ya yi magana kan wasu hadisai kan hadisan kan wasu kaza dai ya yi nakadi kan wasu maganganun wasu malamai ina ganin ko kuma ina ganin ko mu bari wani lokaci ko mu bari lokacin idan muka zo ƙarshen zama karatun baki da lokacin daura din nan sai mu sa littafin kawai sai dai mun sani ba ko zai ko za mu cikawa cika sa littafin baki da shi dan kwanakin da suka rage sai dai mu ja shi da yawa sai mu yi ƙoƙari manzannin nasu zai wadansu saka lashi a cikin shirin da za mu yi ma waɗannan waɗannan nasusun na na askar maganganun nasa zan ba yi ƙoƙarin hada hada maganganun su ala'i insha Allah a cikin sharhin da ya yi amma in muka zo kaman zangon kafin mu na ƙarshe sai mu dauko littafin ibn taymiya sai mu karanta akwai inda shi ma ibn taymiya wasu malamai suka masa raddi musamman akan wajen wujubu sujud sahwi da mutlaqan da yayi itlaqi wasu da wasu malamai sun masa takun bayan shi ma da muka zo kan wani kan bigiran shi sha Allah sai mu tattauna amma dai abin da na dama na fi na so dama ko fahimci fahimci shi kuma na ga alama an fahimci shine wajen ashakkun nan ashakku ba a tahadi amma mu malikiya ba mu faɗa a galibin sauran bangarori da malikiya muke cewa a sujjara ba a ko kabli za ka sun mun dace da ibn tabiya a wannan babu ibn tabiya ibn qayyim sun sun taimaki wannan abu nan to insha Allah sai mu bar shi darasi na muka ci darasi ya wuce biyu da wuce biyu ko to ina ganin sai mu- sai- sai- sai mu bar askari sai mu bar sai mu bar ah, usul fiqi da su biyu ragon kuma sai mu ci gaba da alkawai da fiqiyya na ibn Uthaymeen insha Allah ana san insha Allah an fahimci shi dai wuce ta nazar da ibn Taymiyyah ba ina cewa za a nuna abu ra'ayinsa can can ba abinda nake magana shine dai ku fahimci akalla dai in ka kanta nashi zaka fahimci bayanai da malamai kuma ka fahimci inda zaka zaka fito ma abubuwa abin ya fito fili ko ko ya fito ba eh sanan saura kenan ya fito masha Allah to ana fa'idul fiqhiyya ina zamu tsaya نعم وقال الفقيه عن ابن عثيمين kace ina ne kace ina kace ma الرابعة والخمسون كو قائلة حمس الخمسون ده هدو ابن عثيمين كتوا أد الأمان للذي قد أمنك ولا تكن من خان فهو قد حلك idan an baka amana adil amana ka ba da amana da aka baka lillabi ad amana ka ga wanda shi ya baka amana wala ta kun man khana karka ha'inci wanda shi ya maka ha'inci fa huwa qad halaka shi ya halaka kansa ai kai ba kai ba alqaidatu arabi'atu wal khamsun qaidatu 54 ma'quratun min qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam an cece daga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adil amana ila man itamanaka wala ta kun man khanaka wannan hadisin fa idza a'taka insanun wadi'atan idan wani mutum ya baka ajiya mi'ata riyalin masalan ya baka riyal dubu misali ya baka naira dubu mu ana muce in ba mu da riyal fa kana indahu laka mi'atu riyalin qad ja'adaha kuma da ma a wajensa kana da wani riyal dari naira dari da da ya mutu yace shi baka bashi ba kuma ka tabbatar ka bashi fala yajuzu laka an tunkira hadhihi al-mi'a li'annahu ja'adaka haqqaka to bai halitta kuma ka zo ka yankarin wannan ɗarin ba saboda kai ma daga baya ya yi musu ya musunta maka wannan ɗari da ka ba- da ka- hakkinka da ka bashi wa kana ya maka hayinci bal addil amana lahu ka bashi amanansa wa huwa kama fil baiti kada halaka kamar yadda yazo a baitin ai ya halaka ne shi ya halaka kansa sai ya kuna al'amru alaihi sai zama alhakin na kansa ai alaihi alwuzru wato yana da alhakinsa wa anta laka al'ajru ka kana al'ada li anna bi hadha tasqimu amwalin nas saboda wannan ne dukiyar mutane za su- za su miku idan ba samu wato lalacewar abubuwa ba in aka bar jama'a suka dinga yin zamiye za ga ba za a samu maslaha a rayuwa ba kuma ba za a samu maslaha a zamantakewa ba walau kulla inda za mu ce kullu man khanaka duk wanda ya haice ka fa kullu kai baka haice shi da kana nasu ya kuma ba abubuwan ba'dan wala tatimul umur to da shi kenan kaga abubuwa sai su lalace jama'a kowa ya zama yana da hikima daga juna kuma lamari ba zai miƙe ba Da haka, eh, saboda haka aka ce kai ka ba da amanan wanda ya baka amanan kai ka cike shi wannan ka'ida ce bin ka'idul fiqhiyya don haka a wannan ku ɗauke ta a matsayin zagoyin zamantakewa da wajen ciniki ba wani ciniki kaɗai ba har zamantakewa ba dalili ne dan wani ya haice kai kuma ka ce ba kai ma barka haice shi ba saboda ha'inci wannan yauda na hila ana iya mumuni na hila yana hila amma baya cin amana ko abin da za ka ga wani lokaci mata ke maza ake ma yara kana ai mun sha gaya musu ba dalili ba sai da mun sha haka zo zo zo yare ya gizo sai yana zuwa sai za ka ga babu komai to ai ha'inci aka masa amma ni cewa akwai babu wanda kaga ha'inci ne haka zalika kawai ka ce a- a- a- ka ce zo ba abu da zan maka sai da ya zo kuma kan mamaki shi kaga sai da ya tsammanin amana kuma kenan fa sannan ka yazo to amma hira yaudara wani ana iya yi shigo shigo ba zirgi a yi wani ɗan tarko a waje a yi mushi wani bakam a yi ambushin ɗinsa a far masa da sauran tsona na iya hila amma bai tsakanin hila da cin amana za a ga cin amana a mazala bai bar a ala kala bai bar mazala ya yi ba amma amma wajen yaudara alharbi kuda da an yi wannan wani yaudara an yi an fahimta cin amana shine lokacin da nake tsammanin amana a wajen ka kuma in zo ba samu amana ba yawwa eh kamar da boko haram suka rika yi zo ba abin da za mu maka sai da ya fito ya ce babu abin da za mu maka fito babu abin da za mu maka kawai kawai da ya zo sai da suka gashi a saman bene suka suka suka dana mishi bulat sai ka ba shi amana eh wannan haramun ne Allah ubangiji ya ce wa ahli minal mu'mina minal mu'mina sajaraka fa ajiba ta yasma kalam Allah istijara dan ya ni amana ka ba shi amana ne ka ba shi amana na baki da alƙawari to wannan ba daidai ne ba a wannan ku bincika sati idan muka zo maganan wajen adil amana lillazi qad amana wa la man khanaka man khana fa huwa qad halaka yana da istisna'i wajen yaki ko ba shi da shi misali wani wanda ake ganin ake ganin ya ci amana ya ci amana ya ci amana ya ci amana har ma alfarma sa ta riga ya sanaya to sai da aka je za a kamo shi aka rashin za a kamo shi sai da aka mishi aka mishi shigo shigo ba zargi cewa kai ba abin da za ka zo amma ka ta amana baya shin shi ma ana iya ana iya mishi cin amana ta bil muqabala kun ga a cin amana ta bil muqabala an fahimta ya halatta ko bai halatta ba kun bai magana da muke yi misali wanda aka samu haka ake sa kenan ake sa kenan zagin maza Allah yana yana yin yana yin zanen nan da yake da ake yi yana nan yana nan ba mai da sauransu muka yi muka yi dan shigo cikin garin mu ya ki shigowa saboda mu kame shi amma yana tun turai turai sun ba shi dama to sai muka gaya mishi ai maka akwai dan abin da muka yi maka tanaji sai da ya shigo muka tafke shi kaga ai mun ba shi amana saboda me saboda cin amana ya rika yi a baya shi ma ya halitta ko bai halitta ba zan ba mu zan ba mu za a samu sai ku bincika wannan dan kawai ta ku zo ku ga ba tarihi ku ce kaza kaza kaza kaza amma dai wannan kaida tana nan wannan kaidan ku aji tana nan ita wancan masalar muka zo kuma sati mai zuwa sai mu tattauna sai insha Allah sai mu tashi wa da'izan aka muka ma la tuhiq shar'an wa law sirran ka dhayfin fa huwa haqq to ku duba ku ga kamar da nake gaya muku zamantakewa da ciniki abu ne iri ɗaya za ku gani sai ga a ce can da bambanci can da bambanci can da ga hukunci can da ga hukunci to in ba wanda ya tsaya ya ba hankali ba wane zai iya sanin wanda damu ba wajen zamantakewa da wajen ciniki ku ba hankali yana da yana da santsi kwarai da gaske ba da fatawa yana da santsi da za mu yi kuma a rabu zifaf ko ba zo da shi Muhammad ku rika zuwa mana da da muktarar sai haɗin nan a lokaci na kaso dan galibi shi ba a nesa da shi da shi shine abu na kurkusa za ka sami wasu yan bayanai mai na tashi alade an ji ba irin nawa ne wani Oye, va. ¿Eh? آداب الزفاف من كانت على الإفطار من أجل الداعي ومن كانت أبا؟ الثالث حديثي نأكو حديث عائشة رضي الله عنها قالت حديث عائشة تتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فظل يا شقو دينا وترانا فقال تتي هل عندكم شيء كنا دونا أبو نتي فقلت سنتي لا بأقومي فظل كنا قال فإني صائم تتو ni ina azumi wannan ba yana magana lawa abin da yake na dan sauran abinci da sauransu ba wai su an tozata su ba dan abin da yake yayi saura yana al'adarsa a wancan lokacin galibi dan ba za a ce al'ada ba dai kusan dai babu wadataccen abubuwa ne a lokacin thumma marra bi ba'da zalika al-yawm wa qad uhdiya ilayya haythu sai manzo Allah ya tsara gitta min bayan wannan rana an bani kyautar al-hais hais abinci ne mai tsada a wajen su gaskiya dawa fa khabbatu lahu minhu sai na wato na wato koye masa ragowa fa kana yuhibbu al-hais da manzo Allah ya sa al-hais فقال يا رسول الله انه اهدي لنا حيث نتي ان بامو كيوتان الحيث fa khabba'tu laka minhu sai na kuma rage maka wani abu qala adnihi ce kusanto min da shi amma inni qad asbahtu wa ana sa'imun da kuma na waya gari ina azumi fa akala minhu sai ya karya sai ya karya azumin sa saboda azumin nafila ne wannan shi ne wannan ne wannan ke hujja jirin cewa kana da dama al insanu ko al muslimu amirun as-sa'imu amirun nafsihi sa'imul mutatawwi mutatawwi wanda yake azumin nafila sai mutatawwi shine sarkin kansa in ya gada ma ya karya in ya gada ma ya zata da azumin sa kuma kala sai ya ce gashi mun wuta hadisin ko hadisin ji akwai tattaunawa malamai a kansa as-sa'imul mutatawwi amiru nafsihi in sha'a sama in sha'a fara إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فزن كتم متمي wanda yake azumin nafila kamar mutum ne wanda yake yukhruj min malihi as-sadaqa ya fitar daga cikin dukiyarsa wani kaso da zai sadaka fa in sha Allah in ya so ya bada sadaka wa in sha habasa in ya so ya rike kayansa ya ga akwai bukata mala yace akhrajahu an-nasa'i bi isnadin sahihin imam an-nasa'i ya fitar da shi da isnadi wanda yake wanda yake ingantacce shafu albani wata hadisi ne ya mutu ba to bashi ba la alaina na ce muku yayi ma shayabul annabi raddi akan wajen tadifin hadisa to dai ku karanta da kanku la yajibu qada'u yawmin nafli wa la yajibu alayhi qada'u dhalika al ba wajibi bane sai ya rama wannan azumi din wa fi hadithani a cikin sa akwai hadisai guda biyu al-awwal na farko an abi sa'id al-khudri hadisi abu sa'id al-khudri qala ta sana'tu li rasulillahi ta'ama na yi wa manzo abinci fatani huwa wa ashabuhu sai yazo min ni da yazo min shi da sahabbansa shi Abu Sa'id al-Khudri kenan falamma wada'a ta'ama qala falamma wada'a ta'ama lokacin da aka aje abincin qala rasulun min al-qaumi sai wani mutumi daga cikin mutane ce inni sa'imun ina azumi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'akum akhukum dan uwanku ya gayyace ku abinci wata kallafa lakum kuma ya kashe ku isa da ku kuma qala lahu afdir sai kuma sai wani mutum ya ce masa sun makala sai ce afir sai ce mashi wannan mutumin kare azumin ka kawai wa sun makana ka ci wa sun makana hu yawman kai azumin ka rama azumin ya in shi in kaga dama kaga wannan ba dole bane amma karama sai dai azumin na na nazar ne an nazar shine bakance azumin wajibi to wannan wajibi mutum sai yayi shi to wannan magana ce da akum akukum wa takallafa lakum ya kira kuma ya kashe kuɗi ya kashe ya sha wahala saboda ya haɗa muku abinci in ya zama bai in ya zama babu babu takallufin ba ya halitta in ce a ko kuma na san cewa ba zai ji ba zai ji takaici ba in in na ga wannan maslahar ta kawo a wajensa babu laifi na ga alamar cewa abin da ya kashe din ba wani mai yawa ne cancan ba ko da dai in wani ya kashe kuɗi zai ji daban amma dai a dai mura'atul khatir ɗinsa zuciyarsa a gani cewa in zai iya fahimta cewa wallahi azumin ne da sauransu akai addu'a makwafi har ji ya yarda ya ji bai ji cewa ka da ka abu da ko kuma akwai wanda za su ci da yawa wanda ba dole sai an sa shi asara ba to wannan babu laifi to mu karanta hadisin Abu Zuhaifa ko mu karanta عن ابي جحيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخى بين سلمان وبين ابي الدرداء فزال يا كل وتك كان سلمان الفارسي لابو الدرداء قال فجاءه سلمان يزوره سي سلمان يزور هنا زياره وجنسا فاذا ام الدرداء متبذله سي ام الدرداء تاسا كايا كايا wanda take ba mi ba mi ado ba فقال tace ma sha niki ya ummat dadda miki da miki haka ina da miji kuma ki dinga irin wannan shiga qala sai ce ina haka abu darda to dan uwanka abu darda dai ya kuma laila kullum yana qiyamul layl ne shi wa yasumun nahara kuma yana azumi baki daya din yin azumi yake yi to kaga mun mai mace ta maka ba mun da mace ta maka kenan abu darda yana cikin manyan malamai da cikin sahabbai yana da mataye guda biyu dukkan su ana kiran su ummu darda akwai ummu darda al-kubra ta rasu da wuri akwai ummu darda as-suqra kuma daga baya ta rasu ita ita in ka ji an ce ummu darda as-suqra galibi ce take ta koyar daga baya kusan ilimi na mutanen sham da yawa abu da shi ya fara yadawa sosai qalat inna akaka abu da ya qumma layla wa sumun nahar wa laysa lahu fi shay'in min ad-dunya haja shi ba shi da bukata wani abu da duniya fa jaa abu da fa rahaba bihi sai abu da ya zo yayi maraba da salman wa qaraba ilayhi ta'am ne kusa ta mishi da abinci فقال سل له سلمان سي سلمان يشي اطعم تو تكاي ما قال اني صائم تشي ina azumi قال اقسمت عليك لتفطرنه yace to na rantsi wallahi sai ka karya yace wallahi sai ka karya azumin nan kaga dai kuma rantsuwa ne wacce take me sa ka fara yi tunda cewa yi wallahi za ka yi ko wallahi ba za ka yi ba kaga wannan rantsuwa ce da take alaka da kafara yi ma ana da akila hatta ta akula yace wallahi sai ka karya ni ba zan ci abincin da ba sai ka ci fa akala ma ahu sai karya azumin sai ci kuma ba ta inda hu sai ya kwana wannan ma kana min al-layli yayin da dare yayi arada abu darda an ya koma sai abu darda ya zo yana son kiyamul layli fa mana ahu salman sai salman yace a a wa qala hu sai yace masa ya abu darda ya kai abu darda inna li jasadika alayka haqqan jikinka da haƙƙi akan ka wa li rabbika alayka haqqan ubangiji ka da haƙƙi akan ka wa li dhayfika alayka haqqan maƙota wato baƙonka yana da haƙƙi a kanka wani ahalika alaika haƙƙan kuma iyalanka suna da haƙƙi a kanka sun kai azumi wa afdir ka sha wa salli kuma kai salla wa ati ahlaka ka zakke ma iyalanka wa bi kulli dhi haqqin haqqahu kowane mai haƙƙi ka ba shi haƙƙin sa falamma kana fi wajhi subhi yayin da wato azuba ta gabato qala ta qum al ana in shi ta yanta shi sai ki bar sai sallah farkon dare sai da bari can ƙarshen dare shi ta yanta shi qala sai ce faqama fatawadda sai suka miƙe suka yi alula sun maraka suka yi sallah sun makarja ila salati sannan suka fi sallah asuba kuma fadana abu da da sai abu da da ya kusanto wajen manzala da ya kubira rasulullah idan ya ba manzala labari bil ladhi amara hu salman da abinda salman ya aikata musa kaga yana da korafi ba amma amma ya hakuri bai yi abinda salman ya faɗa masa ba amma dai inda dai makonsa ne kuma dan uwansa ne sai ya haƙura tunda manzala ya ce a girmama shi فقال هو رسول الله sai manzo Allah ya ce masa ya Abu Darda Abu Darda inna jasadika alayka haqqan ajin kana da hakki akan ka mithla ma qala Salman irin kwatan kwatan Abu Salman ya ga ya ga Abu Darda wa fi riwaya wata riwaya sadaqa Salman Salman yayi gaskiya ya fika gaskiya shikenan sai sai ya yadda to shi ka a shi kaga wani lokaci suna bani mamaki wajen fatawa bata ba ce ba fa yana fata bane amma sai kyale saboda yana ganin girman wanda ya bashi fata yana ganin ba san zuciya sai ya fada ba amma mu yanzu da ranar ka fada to wallahi malami ichi haji da dai kaza ne shaku albani kun san fatawansa fatawansa shine in aka taso daga daga daga rukui sakin hannu ake yi akwai lokacin da ya tsawara ma harshe ma ya ce ma yana ganin ma shi fa gaskiya sa hannu din dama akan hagu bayan an dago daga rukui yana ganin bid'a ce Sheikh bin Baz ya ga ya fatawa cewa na abinda dan uwansa Sheikh Albani ya faɗa kuskure ce. To wata rana sai ta kama Sheikh Albani zai sallah bayan Sheikh bin Baz. Zai sallah a bayan shi. Kaga dai mutum ba zakawo ne ba zai gadi ba ya kace ya kama ko bai abin nan ba. Sai shi ma kawai da dago da garkuwi kawai zai kama hannunsa. Sai da aka gama kace to kai ba kake ba da fatawan kaza ba. Sai ka ai Sheikh Baz yana da yana da kwarjini. kwarjinin ba wai dan kara ya masa ba ai shin albani ga wanda san shi bai da kara a shan al'amarin addini la yuhabi billahi ahada saboda ya riga yana da kini cewa shan ba da ilimin sa da faffadan binciken sa da tsoron Allah sa ba shi wa a cewa kawai haka wani abin da yake ya fito kara cewa bid'a ce kuma ba ya ce ya ba da fatawa da wannan saboda haka yake ganin zai iya sakowa daga fatawarsa ya bi fatawan malami da yake ganin ya yarda da shi to wannan ya daga cikin abubuwa da za ka ga yake ake da mace tsakanin abin da muke malamai ke sadari ya altafi da kuma dan yin shi a aikace akwai bambanci akwai abin da za ka gashi altafi ga yadda suka rubuta shi sun ma tsawar harshe a wani lokaci amma wajen tambakawa kamar wajen hijiranu al-mubtadi'a wajen wajen kaurace mai bid'a magabata sun kaurace magana sosai a rubuce amma wajen tambakawa za ka kuma suna samun dan bambanci akwai wanda ake sauƙa mishi wani kuma za ka ba sauƙa mishi ba akwai za ga kamar shababa ibn sawar imam ahmad tsawara mishi amma wajen wasu daga cikin abdurraqa sanani imam ahmad ya da shi abdurraqa sanani kun san yana da bid'a na tashayyu amma imam ahmad haka nan ya ya haƙura ya haƙura da shi so ana samun wannan ya za mu karanta kuma eh can hadisin farko wanda yake cewa wannan mai azumi na taɓawu'i amiru nafsihi hadisin akwai tattaunawa ba da bai wajen ingancinsa shi ko albani ya hasana shi ne da da wasu ruwayoyi sai a shek shu'aib al-arna'ud ya masa raddi cewa kaza kaza kaza kaza ai kuskure ya yi tsammanin wane wane shi ne kaza din nan kuma ashe kaza ne shi ne shawar albarka shi ba haka ba ne ba gaskiya aka faɗa ba amma kaga duk da wannan to kaga shi wani abu da yake ga muku yanzu shakku albani ku zuwa ga a cikin tafin nan yanzu a wurin nan namu inda ya tsaura nama al'arnaud magana to amma da ya tashi zai rasu da zai wasu cewa ne ne za a ɗauki ilimin hadisi a wajensa daga cikin wanda ya fara kawowa shine wannan ba wannan ba wanda sai aka kai baji tsakanin abin da aka gani ya dan shiga tsakanin malamai amma kuma duk da haka wannan ba zai sa kuma ka ce wai ba su da mutunci ba akwai rigima ta hada su za mu zo wajen rigima a can sifar salatin nabi a wajen matsalar al'ajinu da kuma matsalar wasu da shi da dai baka abdullahi abu zai ne abin ya yi zafi sosai abin ya yi zafi da amma kuma za a ga kuma wannan bai bayi kuma daga baya za a ce za a watsar da su ba wani talatin nabi na muka tsaya a za mu tani muka wuce ta za mu ta muka wuce da za mu tashi kula kuwa can mana to shakwa albani yana da ya mana na da jan mukaddama sako wa amma shagarul akar ko mala ya ce wa amma shagarul akar dama ya ce mara ya littafin nasa ki safar salatin nabi din ya ya kasa shi kashi biyu wato samatan kaman masani ne yana kawo maka hadisan ne kawai kasa kuma zai maka takariji ya gaya maka me ina aka kai ina aka kwana kan hadisan wa amma shakalul akar amma bangare rabin rabin rabin da yake kasa huwa ka sharhi lima qabla kamar sharhi ne ga abin da ya gabata na matan kharajtu fihi al-ahadith al-warida fi shatr al-a'la na yi takhariji na fitar na danganta hadisan da na fitar da shi a sama na danganta zuwa ga wanda suka ruwaito su shi ta kaliji sannan kuma nan bayyana inganci ko rashin inganci an fahimta ta kaliji ba shi da al'azu kawai ba ya kamata ka hada shi da al-hukm ala al-hadith mustaqsiyan alfazahu wa turqahu ma'a al-kalam ala asanidiha na bibici na mustaqsiyan ay mutatabbi'an na bibici lafazan hadisin da hanyoyin hadisin tare da magana akan isnadudin hadisin wa shawahidi da shawahidi shawahidi na hadisin ta'dilan wa tajrihan idan na kawo kan rawi zan gaya maka matsayinsa ta fuskan wankewa ko baci ce ta'dilan wa tajrihan shi dika ne ko kuma ko kuma da'if ne wa tasihan wa da'ifan kuma wajen bangaren hadisin ya inganta ko bai inganta ba ko yana da rauni hasba ma taqtadihi ulumul hadith sharifi gwargwadon yanda ilimin hadisi madaukaki yake hukuntarwa wa qawaidihi wa qawaidu da kuma ka'idojin sa wa katiran ma yaji ba'd turuqi min al-alfaz wa ziyadat da yawa ana samun a wasu daga cikin hanyoyin hadisin da lafazan hadisi na lafaza da wasu qararraki ma la yaji fi turuq al-ukhra abinda ba a samu sa daya daga cikin wasu daga cikin hanyoyin fa udhifuha sai in ƙara su ila al-hadith al-warid fil qism al-a'la sai in jona su da hadisin da suka zo a sama idza amkana insijamuha ma asli idan ya idan za su hadu ta da asali din wa ta zalika bi ja'liha baina qausaini musaqilaini hakaza sai in sanya sai in ishara zuwa ga wannan karin a kanin wani baka guda biyu masu masu dan tsawo shine ga sai ya baka alama an gane bakan ko dole an anussa alaman ta farada bi hanyar mukharrijin al-asli ba tare da nayi nassanta a sama din ba wane ne ya kadaita da wannan karin daga cikin wanda suka fitar da hadisin هذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد وأن إذا ينما وند أصلا حديث دم لكن وند يبتد شيء ومخرج الحديث وإذا كان مصدر الحديث ومخرج الحديث عن صحابي واحد إذا ما ود بس صحابي نقول عليها إن بعد صحابي نقول عليه بقى وإلا إن بعد صحابي نقول عليه بقى جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه إنسان ياشي ينما وند يريد وأن بيتشين كاشن كانسر ya zama tun da ai ai tun da daga sahabbai daban-daban zai zama kamar hadisai ne guda biyu kama tarahu fi adayatul istiftahi wa ghairihi kamar da zaka ga haka a yayin da nake ka maka gaba gaban wato addu'o'i na istiftah da waninsa wa hadha shay'un azizun shaku albani sai ya bi kansa a wurin nan yace wannan abu ne mai tsada abu ne wanda ke da kadan da wuya ka same shi a wurin wani mawallafi nafisin kuma mai tsada ne mai daraja la ta kaji ta ji da haka za fi kitabin da wuya ka samu irin wannan abu da nauka a wani littafi wanda wannan kuma gaskiya haka ne shaku albani aya ne a wannan babu ya ɗauko maka hadisai da suke zo a hadisai ne akan abu ɗaya saboda ta hanyoyi ya ya haɗa maka hadisan wancan jonin ya haɗa maka shi a wannan jonin ya san wancan jonin bai kamata ba a ƙarshe ba a ƙarshe ya kamata ya zo sai ya ɗauko maka ya dasa maka shi to albani albani aya ne a wannan babu gaskiya ko a bagabata a baya san babu wanda yake irin wani busi shi galibi sifatu salatin nabi za ga haka yayi bana sifatu salatin nabi kuma akwai mi'irajin manzo Allah kusan mi'irajin manzo Allah a hadisai ne a tafiya ce guda daya waƙi ce daya to kuma kowane rawi wani kowane sahabi ya fitar da abin da yake ganin ya kamata ya faɗa a lokacin bai faɗe shi duka ba shi a shekwa zai tashi kuma sai ɗauko maka shi tun daga farkon lokacin da manzo Allah ya fara tashi a cikin Abu Laqan tasa da yaje Baitul Maqdis da kuma lokacin da ya Hausa ba ya dinga haɗe maka ya dinga haɗe maka ya dinga haɗe maka mun saji ma haka ta zo to shine ke cewa wa hadha shay'un azizun ce wannan abu ne mai tsada nafisu mai daraja abu ne maka auren nan la ta kai take dubu haka zafi kitabin da ya ka sama haka a wani littafi walhamdulillahi alladhi bi ni'mati timmu salihat sai dai ni abin da zan faɗa shi ina ma Allah ta'ala godiya wanda da ni'imarsa aiki na gargaru suke cika kaga sai Allah godiya akan wannan ni'ima da ubangiji ya masa wannan da yawa ya ta haka wani lokaci wasu mawallafa su kawo wasu abubuwa ya musu gyara in ya gama kuma shi ma sai ma Allah godiya kuma sun ba zukuru fihi mazahib al-ulama sannan a kasa din kuma a kasa din ina faɗan mazhabun malamai hawl hadith alladhi kharrajnahu akan hadisin da muka muka maka takarijin sa wa dalilu kullu me wa dalilu kullu minhu a tare da kuma dalilin kowanne daga cikin malaman in ce to shi ga dalilin wannan ga dalilin sa ma a munaqashatiha tare da munaqasha zan yi munaqashan dalilin ya inganta ko bai inganta ba wa bayani ma la hawa ma ala hada kuma in maka bayanin me ke ga hujjan nasa na dalili na karfi me yake kuma akan dalili nasa na rashin karfi shine lahu wa alaiha thumma nastakhlisu min dhalika al-haqq alladhi awradnahu fil qism al-a'la sannan sai mu tato maka daga daga wannan bayanin malamai din gaskiyan da muka kawo maka shi a sama sai in ga maka to ga tarjihin ta a kasa wa kada wa kada urida fihi ba'd al-masail wataƙila in kwaro maka in koro maka wasu daga cikin mas'aloli التي ليس عليها نص في السنة وانا بات لنا نفسي أتين سنة دم وإنما هي من المجتهد فيها وانا مثلا تانا بسيء أبن من المجتهد فيها وانا وانا أكا أكا اجتهادي لأتكنتا من المجتهد فيها وانا أكا اجتهادي أتكنتا ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا أما بتشكت كم موضوع اللي تافهم منا كاو سلم من الله ba da haka ban kawo ba amma a kasa zan iya kawo wannan matsalar da aka ishtihadi din an fahimta ولما كان طبع الكتاب بشطريه مما لم يتيسر لنا القيام به لاسباب قاهره yace to tunda dai mu wallafa littafin da bangarorin sa guda biyu bangaren farko matanin matani na magana na aikin mazala da bangaren na biyu kuma sharhi da takhriji da nayi to bai sauƙaƙa ba a wajen mu ba saboda dalilai wanda suka rinjaye mu daga ci akwai dalilin rashin kuɗi shan almani ya fama da dalili na kamfan hannu fa kadara aina an nabba ash-shatr al-awwal sai muka ga bari mu dabba mu buga bangaren farko tukuna minhu mustaqillan an al-akhar ya zaba ya ya an raba shi da bangaren na biyu insha Allah ta'ala a fara mutane su amfana da bangaren farko wasan mai sai na sanya mishi sifar salatin nabi amma kun ga yanzu kusan buga shi an buga sai dai shi ma wannan ba shi ne za dai ka fahimci aikin albanin amma ba shi ne asalin abu da za ka fahimci aikin albanin ba sai ka shiga cikin wani abu da ake kira asul sifar salatin nabi al-asl fadan ne za ka ga inda inda inda ya wato ya ya fata kwanyansa da anan da za ka ga lalle abin da ya zo da shi to abin da dai maka sani mu dai a farkon musulunci har zuwa yanzu ba mu san wani da ya zo da littafi irin wannan ba a cikin wannan littafi wa sammaituhu na sanya mai suna sifar salatin nabi sifar sallan manzo Allah min takbiri tun daga kabbara kabbaran harama ila taslimi har zuwa sallama ka annaka taraha kamar kana ganin sallan gashi manzo Allah yana yi a gaban ka أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم إلى رجاء الله تعالى يسنيا وأن أبونا لي أنسى نمن فسكا سليم الجرمة وأن يفعل به إخوان المؤمنين هم أنفر الدون لتافي دون وانا مؤمني innahu sami'un mujibun ubangiji mai jin addu'a ne kuma mai karba mai karba addu'a ne sai mu tashi madadul kitabi shahu albani kenan to sai ne ne sai alhizba ko alhizba na ibn taymiya galibi ba ku da shi ko abin shi mu canza mu canza awar ita yi alhisba da ibn taymiya alhisba kamar da muka faɗa shine wani aiki aiki da za a samar da mu'in da kyawa da hanyar da mura wannan shine alhisba hisba ma'ana ce da take da faɗi ba wai kawai wato yan ya wato masu aikin gwamnati masu kaki ko kawai su ne wannan aikin su aikin hisba hatta mu ma yanzu mu ga wani yaro matashi wasan ba mata da shi ba yana da aikin kwar gida mun ga yau ya zo da wancan yarinya gobe zo da wancan yarinya to dole mu sa ido wani abu da hausawa suke a da can a ta sa ido ne sa idon banza da hufi wannan shi sa idon kirki kenan dole mu faɗakarwa mu ce abin da ake ba daidai ake ba ya fata sa ido akan yarowa ne dan dan kawa ne sa ido akan sa haka na wucewa kaga yara suna kallon fina-finan batsa wannan kana da dama ka iyayen su magana babu nasiha da babu kuma umilikiya da hanyar mummuna saboda alhizba ba na ce ta take da faɗi to yayin da wata ta ɗauki wani musamman aikinsa kenan to wannan shi ne galibi malamai sai suke magana da wajen magana da hisba da ibn tamiya ya yi magana cewa a ita makasudin hisba shi ne zama addini ba kiransa na Allah ne ya zama kalmar ubangiji ita ce a ɗaukakawa a ɗaukacin al'ummar musulmai baki daya saboda haka ya zama duk mun sallama wa dokokin musulunci duk wanda aka ya sallama wa dokokin musulunci a fadakar a lura saboda saboda wannan shine dalilin da aka halce aka halce bayi wa hada alladhi shine ya kawo ayan cewa wannan shine abin da Allah ta'ala ya koma gani duka fa u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru ba da cewa ibadatu takunu bi ta'atihi yima Allah bautan Allah kuma tana zama wani da yima Allah da'a wa ta'atu rasuli da yima manzon Allah da'a wa zalika huwa al-khairu والبر wannan kuma shine aikin alkhairi wal bir da aikin nagarta wa taqwa da kuma aikin taqwa wal hasanati da aikin kyautatawa wal qurba da aikin da ke kusanta mutum zuwa ga zuwa ga wato Allah ta'ala wal baqiyatu salihat kuma sune wannan aika ayyuka wanda suka wanzu su amfani da bawa wal amalu salih kuma sune aiki na gargadu wajen ka ta hadhihi al-asma baina furuq latifa da waɗannan maganganun da muka faɗa alkhairu albirru attaqwa alhasana alqurba alqurbat albaqiyatu salihat al'amur salih sa da bambance bambance masu latifa laysa ku haza mawdu'uha ba nan ne wajen bambance ina ne me bambance su ba amma ina son in ga maka cewa waɗannan duka sun shiga cikin dandazon yawa Allah ta'ala da'a da yawa manzon sa da'a wa hada alladhi yuqatalu alayhi al-khalq wannan samar da yawa Allah da'a a kansa ne ake yakan bayi ma baki daya idan ya zama mutane ba sa yi ma Allah da'a to ya halatta ubangiji ya halatta mana mu je mu yaƙi kai da wani aiki nasu tun daga yaƙi na baki har zuwa yaƙi na kan sakali kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce wa qatiluhum yaƙe su hatta la takuna fitna hatta zama ba a samu fitna ba wato shirka wa yakunu din lillahi zama dini dukkan sa na Allah ta'ala ne ko ina ya zama a aikace a magance a zamantakewa a ciniki a ibada duka zama duka mun zama muna rayuwa ne saboda Allah inda ubangiji ya ginda ya mana wa fi sayyihaini ya zo a cikin sayyihaini sahih al-bukhari da muslim an abi musa al-ash'ari hadisi daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala ta su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam anta bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ar-rajul akan mutum yuqatilu shaja'a mutumin da yake yaki saboda kawai a ce mishi barde ne saboda jarumtaka wa yuqatilu hamiya ko yana yaki saboda kishin al'umma ko kishin kasa wa yuqatilu riya'an ko yana yana yaƙi saboda kawai ya ganar da mutane a matsayinsa riya tsabar riya a cewa na mayaƙi ne ta yi zalika fi sabilillah wane ne da aka yi zan ɗaga kalmar Allah ta'ala fa qala tace man qatal takuna kalimatullahi hiya al-ulya duk wanda yayi yaƙi ƙiniya saboda kalmar Allah ta zama tace madaukakiya fa huwa fi sabilillah wanda tace aka yi dan saboda Allah dan haka ita ma aikin hizba ana yin ta maqsudun da shine a samu da da'a ga Allah da manzansa hakikanin abin da ake yi kenan ba saboda a je a ga a je a ga wato me me laifi a taurata shi ba ba wannan shi dalili ba saboda haka ko ta ko ta yaya aka samu yayi ma Allah da'a to shikenan aha ake za ta bata ko ba a ji an kamo shi ba wa kullu bani adama dukkan yan adam la tatim maslahatuhum maslahan su ba ta cika la fi dunya wa la fil akhirah ko a duniya ko ko a akhirah ila bil ijtima'i sai an tattaru wa ta'awun sai an taimaki juna wa tanasul sai an mara ma juna baya daga nan ne malamai suke cewa to ashe kaga kungiyanci ne aka hana ba kungiya ba a shari'a musulunci al-ijtima mu zo mu haɗu mu kungiya mu ce wannan kungiyan kungiyan vigilante ne wannan ya halatta at-ta'awun ne al-birri wa taqwa mun yi ne saboda wato mu samar da mu samar da wato gyara gari gyara kayanka a gyara al'umma haka kwamiti da a rika yi na kwamiti services aka na gyaran kwalbati da bai duk wannan ya halatta abinda ba a so shine kungiyanci shine yanzu in koma daga baya duk abin da wannan kungiyar ta riga ta gindaya ko da ya ci kawai da dukan Allah kuma shikenan sai a duk abin da kungiyar ta faɗa ita ma to abin ya zama addini kuma to wannan shine abin da ake ba a so kuma na'am eh kamar su ma masu kwalbin da sauransu kaga sai a lokacin suke faɗa da sauransu sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza ta'awun wa tanasur taimakekeniya da kuma mara juna baya ala jalbi manafi'ihi wajen su a samar da amfanin nukansu wata nasu da kuma mara ma juna baya da dafi mabari wajen tunku da abu da ke cutar da su wannan dole a sami a samar da shi dole a samar da shi kuma in suka taimake juna akan wannan to babu laifi taimakekeniya ya zama ala jalbi manafi'ihi fa ta'awun wata nasu ala jalbi manafi'ihi taimakekeniya da za su yi da mara ma juna baya wajen samar da amfani ne za su yi aikata haka والتناصر wanda kuma mara ma juna baya li daf'i madarim saboda cin kuɗi abin da ke shigar da su dan dole a same shi sai da ka kawo muna ta yin wa'azi dole dole su samu samu samu samu abin da za su taimaki juna wajen yakin dabanci da waye da abin da ake yi na laifuka a wannan shi a samar da shi in ba a yi mato kowa na cikin zunubi kowa na cikin zunubi dukkan nan ba wanda ba wanda ubangiji bai tambaye shi ba zai tambaye kowa ya ga me kai kai me kai wani haza yi kalu don haka ma ake cewa al'insanu madaniyin bi tabi'i dan adam wato a social being ne a ɗabi'arsa social being wato dole sai yayi zamantakewa sai yayi hudakayya tsakanin shi da dan adam shi ne madaniyin bi tabi'i a ɗabi'arsa dan adam ba zama shi daya in ka je dan adam shi zai zama shi ɗaya to hanka zai kawo dole sai yayi zamantakewa saboda ibn khaldun ya faɗi wannan maganganun sosai kuma ya bayyana shi a cikin muqaddimarsa muqaddimar littafinsa to dan adam in bai zama madaniyin ba bai zama yana zai yi hudda da dan uwansa dan adam ba to ba zai yi ba saboda ka kaga dai a wato manomi yana bukatan mu muna bukatan manoma manomi shi ma kuma yana bukatan dan kasuwan masaya muna bukatan makiyaya makiyayi mana bukatan mu a to haka ake duk ɗabi'un duk wato alaƙa juna ubangiji ya haɗa shi da juna saboda haka kai ba za ka yi abin duka duka ba ba za ka iya yi duka ba fa idan tama'u idan suka haɗu fala budda lahum min umuri yaf'alunaha dole za ka samu in ka ga ma yan adam sun haɗu to dole suna da wasu abubuwa da za su aikata ya ci talibuna bi hal maslaha wanda za su je su dunguro maslahoyin su su biya bukatun su na rayuwar su maslahoyin rayuwar su wa umuri ya talibu dole kuma akwai wasu abubuwa za su nisan nisance su lima fiya min mafsada wanda a ciki akwai mafsada akwai wato abin da zai kawo musu a ɓannanaki a cikin al'ummarsu saboda haka ɗan adam asali in kun lura abinda ubangiji ya faɗa ɗan adam asali voluma na jahul shi mai zalunci ne ko mai jahilci ne to ɗan adam idan ka ga yayi kirki to ɗayan biyu ko dai ta fuskan ya karanta addini ne ubangiji ya ce kai kirki in baka lada sai yayi ko kuma ya ga ta fuskan madaniyancinsa ne bukata ta ba ta biya ba sai bukatan malin ta biya don haka bari mu haɗa tsakiya an fahimta ya ga alaman cewa wane in bai huda da shi to in na zalunce shi shi ma zai zalunce ni idan bukatar ba ta biya ba ni ma ta ba ta biya ba to mutum gidi zama da duka mu to kaga shi kenan sai a samu ta'awu to wannan shi ne abin da shi ibn taymiya ke magana cewa fa idza tajma'u idan suka hadu fala budda lahum min umurin dole akwai wasu al'amura ya fa'aluna wanda za su aikata yajtalibuna biha albasna wanda za su je su zunguro masalahoyin su da shi ko umur yajtalibuna da wasu abubuwa dole su nisance su lima fiya min al-mafsada wanda a ciki akwai bannin nake za a samu da haka ni ba san kaza kai ma ba san kaza to me za mu samar da wani abu da zai zama kaman gura tsakanin mu to bar mu shikenan yawwa kaga ko bin ko bin titi dama da hagu da kuma cewa kawai wanda zai gida a titi idan masana ce ya kawo haka in muka ce kowa ya abin da gada ma za a ga abin da aka gada ma kuwa wa yakuna mudi'ina lil amiri bi tilka al maqasid wan nahi an tilka al mafasid sai ya zama dukkan su sun yi da'a ga wanda yake umarni a samar da wannan maslahar da kuma wanda ke hani akan daga wannan mafsadar saboda haka to zai zama shi ke ba da umarni kuma a yanzu wa jami'u bani adam la budda lahum min ta'ifatin amirin wa nahi saboda haka kaga anan kaga kenan dole yan adam duka dole kowace yan adam dole a sami wani gungu a cikin su masu umarni masu hanawa dole a samu bayan da aka ce ba za mu rayu rayuwa wai bar iri daya ba sai za mu rayuwa ta dabbobi kuma amma inda za mu rayu mai huda da juna to dole sai an samu wani wanda zai zo ko dai formal ko informal ya zama kamar shine shugaba mai umarni ya ma yi umarnin abin da zai kawo maslaha a rayuwa kuma ya hana mu abin da zai kawo maslaha a rayuwa an fahimta faman lam yakun min ahli kutub ilahiyya wala min ahli dini yace zama haka zaka samu duk ko har wa'anda bu zama daga cikin wanda suke ma'abota littattafai da ubangiji saukar ba ko wala min ahli dini kuma ba su wani addini zaka samu fa innahu yuti'una mulukahum amma zaka samu suna yin da'a ga sarakunan su fi ma yarawna annahu ya'udu bi masalih dunyahum a cikin abinda suke ganin abinda suka ba su umarni zai maslaha ce ga duniyar su musibina taratan wani lokaci su daidai wa muqti'ina taratan ukhra wani lokaci kuma ba za su yi tsada ba su daidai ba idan yana baka shimfiɗa ne wajen ka ce mu ba a hizba nan ba shi wa ka ce mu ba a cikin al'umma za mu zauna ba wani ne umarni za mu yi hani ba ba zai yi ba to in an sami umarni a hani kuma idan an da akwai addini to shikenan an sa fadiha wa ni'mat in babu addini to shikenan wani lokaci za ga an samu maslaha wani lokaci ko a samu ba a samu maslaha ba amma ne dole a samu al'amir a samu annahi dole a samu haka sai mu tashi wa ahlul adyanil fasida to masha Allah barakallahu fik Allah Allah jara mu hisul muslim mu saje karanta azkar da istiqaz min Allah tunda abin da muka alƙawarin ta zamu yi magana akan inganci da sauransu da kuma fiqhun hadisin hisul muslim azkar da istiqaz min an-nawm zikirai ba a akwai satan ba zikirai na tashi daga bacci ba da ce idan mutum ya tashi daga bacci na ba kwanta a bacin ba tashi dukuna shi haka ya fara ya fara kawo wajen tashi din dukuna ya ce addu'an farko shi alhamdulillah da zai ahyana ba da ma a mata na wa ilaihi nushur mutum ya tashi daga bacci ya ce dukan godiya da kira da sun tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu eh ku rika dakon isnadin da kuma inganci ko rashin inganci wannan shi zai ba mu dama idan muka zo wajen da mu gamsu da shi ba ko abin da yake bukatan sai an mishi sai an lura da ma'anar sai ya zama mun yi mun faɗakar alhamdulillah da zai a hayana dukan godiya da kira sun tabbata ga Allah ta'ala wanda ya rayar da mu ba da ma na bayan ya kashe mu wa ilaihin nushur kuma matakala na gare shi wannan hadisin da ya ruwato ya yi isharar cewa Imam Bukhari da Imam Muslim sun ruwato shi sun fitar da shi ta hanyar Abdullahi bin Abi Safr daga Abubakar ibn Abi Musa al-Ash'ari daga Al-Bara ibn Azib hadisi ne mai tsawo ba wannan ne shi kadai ba wanda abin da aka faɗa akwai addu'an bacci akwai addu'an farka daga bacci amma shi nan ya kawo maka addu'an tashi daga bacci haka manzo Allah ya faɗe shi a cikin hadisin karara cewa idan mutum ya farka sai ya faɗi cewa alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur sai ka sai faɗi wannan addu'a haka kun je kun je isnadin hadisin ko hadisi ne na Abubakar ibn Abi Musa al-Ash'ari wanda ke rawaita daga Al-Bara ibn Azib daga cikin manyan sahabbai wanda suke da ƙananan shekaru lokacin mazala ya koma ga Allah mutumin Madina yana cikin kuma yana cikin al-Bukhari da Muslim wannan hadisi sai hadisi na biyu shine idan mutum ya tashi ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي حكى wannan hadisi da malam ya kawo wannan hadisi ne la ilaha illallah wa la sharika lahu hadisi da Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih ta hanyar al-Auza'i daga Umayr ibn Hani daga Junada ibn Abi Umayya daga Ubada ibn Samit daga Ubada ibn Samit wannan hadisi na Ubada ibn Sami da ta sai Sahih Bukhari a asalin hadisin hadisin na da dan tsawo cewa akai man ta'arra bil layli min al layli wanda ya farka ya firgige ya miƙe da daddare to kaga cewa da aka yi miƙe da daddare shi kuma nan a nan sai ya kawo shi a matsayin ka tashi bacci wanda ba za ka yi bacci bayan shi ba wanda ya tashi da ya firgi da daddare zai sallah ne shi za ka ce a can karshe fa'in da a isu jiba lahu fa'in kama fata babba a wasan in ya miƙe sai ya yi alula ya yi sallah kubilar salatu sai a karɓi sallarsa so wannan shi na imamun nawawi da ya tashi kawo wannan hadisin sai ya magana cewa babu ma ya kula zasta ya kama fil laili wa arada an-nawma ba'dahu yayi wannan zikiri zai yi shi ne in ya farka da daddare yana kuma son ya bacci bayan ya yi sallah bayan farkawarsa an fahimci wannan zikirin shi nan amma shi malam adan sai ya kawo shi a matsayin cewa hadisi ne na mutlakan in ka farka daga bacci babu laifi idan ka farka daga bacci ko ya ne da kayi shi amma dai ina son ku fahimci dinatul iqtiran na hadisin in ka lura in an lura ku ga manzo Allah ya yi magana ne akan wanda ya tashi daga bacci da mun lafazin ta'arra shi ne dama idan sai kaza in ya farka daga bacci wani abu ya kamar wani sauti ya kwankwashe zuciyarsa ya sauri ya farka kamar ya tana cewa zai yi sallah ko wani abu sai tashi shi kenan sai sai wannan addu'a kamar zai taimake shi wajen abin da zai yi na kiyamul layl da sauransu da sauransu amma shi malam anan ya kawo shi a matsayin cewa addu'a ce da idan mutum zai yi ya tashi daga bacci baki daya an fahimta shi shi shi imamu nawawi yana ganin wannan addu'an ta keɓanta ne akan wanda ya tashi da dare yana son kuma bayan wannan tashin da ya kuma yana da sa ran zai yi bacci ma sai wannan addu'a nan amma zikiri kuwa wanda zai wanda yake tsammanin shi ba bacci zai ya riga ya farka ne baki daya to shine waɗannan azkar da muka fara da su da kuma sauran azkar da kuka sani ana karanta su lokacin da mutum ya farka daga bacci to shi ma da haka sai kawo su kawai a sukutun din su saboda ku fahimci maganin malamai amma idan muka dauka cewa shi malam fikin wasa shi yana ganin ana iya karantawa ko da an farka to wannan shi ma ba shi ma ba ne yake da shi ba idan ma shi wannan shi ra'ayinsa shi yana ganin bai dace bai bai yi da imamu abinda imamu nawa ya faɗa ba amma dai abinda imamu nawa ya faɗa za yi ran hadisin hadisin na na masa ina bara masa baya an fahimta ko la ilaha illallah shi ne ba mutane da gaskiya sai Allah wahdahu shi daya la sharika lahu da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd dukkan mulki dukkan kirari da godiya na ubangiji ne wa huwa ala kulli shay'in qadir wato ubangiji mai iko ne kan komi subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah sun kamala ya tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba mata da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah ta'ala shine yafi komi da kowa girma wala haula wala sai zama alhaul ko dai daga at-tahawul ne wa taqallub wal haraka babu wani motsi da dan adam zai yi shine wala haula wala quwwata babu wani karfi illa billahi sai da Allah al-ali mai girma al-azim madaukaki wasu kuma suka fassara alhaul anan ba tahawul dai wal haraka wa taqallub ba suka ce alhaul anan daga maganan alhila ko kuma dabara la haula babu wani dabara babu wani tsimi kamar da wasu ke faɗa da ƙarfi sai ga Allah ta'ala sai ce rabbi ka filiya ubangiji ka gafarta mu to wannan shine shi wannan karshen wannan wannan zikiri da malam yayi magana sai hadisi na gaba hadisi na uku alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikrihi alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi zikrihi dukan godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya kubutar da ni ya bani lafiya a jikina wa radda alayya ruhi ya dawo da ruhi na jikina wa azina li bi zikrihi kuma ya ba ya bar ni har gashi zan ambace shi ya ko kuma ya ya min izini in ambace shi wannan hadisi asalin sanati a sahihai ne ba tare da wannan karin wannan karin wannan addu'ar ba karin wannan addu'ar asalin sa yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim hadisin abu hurairah duka suna ruwaito shi ta hanyar ubaidullah ibn umar al-umari daga daga daga al-maqburi daga daga abu hurairah amma wannan karin cewa alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikrihi wannan kari da zuwa cikin jami'ul tirmidhi wanda ya kawo wannan karin shine muhammad ibn abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Madani ya rubuto shi daga Abu Sa'id al-Maqburi daga Abu Hurairah wannan karin amma asalin hadisin ba tare da wannan karin ba ya tabbata hadisai da suka zo wanda suka wanda suka yi ruwaito ruwayar haka kamar hadisin Ubaydullah Ubaydullah ibn Umar Muhammad ibn Abdullah da shi da babansa duka saduqani ne duka abantattu ne to amma shi Muhammad ibn Abdullah an zungure shi a hadisin da yake rawaita daga Abu Sa'id al-Makburi daga Abu Hurairah shi dai wanda ya rawaita wannan karin yanzu an zungure shi saboda daga baya ta hadisin Abu Hurairah ya taba rikirkice masa ya rikirkice masa daga baya kuma sai ya sanya su hadisin Abu Hurairah to sai dai wasu daga cikin malamai suna ganin rikirkice wanda ya samu a hadisin Abu Hurairah ba mai tsanani ne can can ba saboda haka Imam Tirmidhi ko shi ko shi da ya zo ina tsammanin da ya zo a wajen wannan hadisin ya hasana shi ya hasana hadisin Muhammad bin Adlan saduq ne amma kuma riwayar da ke daga Abu Sa'id al-Maqburi daga Abu Huraira akwai rauni akwai rauni ta fuska ya sami ikhtilaf to da ku ga wani malami a wannan hadisin ya zo ya faɗi cewa wannan karin ba za a karba daga daga daga Muhammad bin Adlan ba musamman ya sa Abu Tatu da suka rawaito hadisin ba tare da wannan karin wannan addu'a ba amma kuma wannan na sami tsayini ba su da malamai sun hasana Imam Tirmidhi ya hasana shi a haka da shi malam mai wanda littafin ya bi bayan imamu tirmidhi ne wajen hassan hadisin an gane ko amma hadisin akwai tattaunawa kuma ya ce al-bukhari ya ce sahih al-bukhari nace maka asalin hadisin ba tare da ambata wanda addu'a ba in kun duba za ku same shi shi ya faɗi lambobin sai ku je ku duba za ku gansu saboda shi addu'a na hudu ayoyi ne sai alkabayar alkabayar alkabayar alkabayar da ko kuma alkabayar ko kuma alkabayar makaranta kawai waɗannan alkabayar a basu da guda تبقية المتعلمين من وعود العلماء الربانيين لشيخنا محمد الثاني عمر يجري اليوم shafi na zan tashi mana eh sittin da kaga an yi nisa ba ko Allah a wani waje zan tashi a talib sittin da nawa kace ba hudu shu'ba ibn al-hajjaj malam yana ta kawo mana wa tawali'u na malamai tawali'u na malamai ɗalibin ilimi idan ubangiji ya ba saboda ubangiji ya baka ni'ima da babu kamanta ubangiji ya ba ɗalibin ilimi yayin da ubangiji ya baka ilimi to ya baka ni'iman da babu wani mai sarauta da zai wawaso da kai akan wannan ni'iman da ubangiji ya baka to a lokacin kuma da ubangiji ya baka ni'iman da babu kamanta a duniya kai kuma a lokacin ake neman ka samu tawali'u kai kuma shi ne malam yake kawo mana misalai da ake da shi na manyan malamai da suka kai kimma kololuwa wajen ɗaukaka a ilimance amma kuma da ubangiji kuma ya sanya musu tawali'u sai tawali'u ya zama su ado ne ga wani ilimin nasu akwai shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-ward al-atafi al-basri wani babban malami ne amir mu'min fil hadith general ne a idin ilimin hadisi shi ne karshe don suka ce amir mu'min a baban hadisi to karshe ke da babu wata matama da wuce wannan Anas Imam Malik ne ya rasu shekara ta ɗaya da sittin bayan hijira Anas Imam Malik ne Imam Tsauri tsaran su ne babban malami ne ɗan ƙasan Basra Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Basri al-Imam babban malami alhafiz babban mahaddaci hadisi amirul mu'minin fil hadisi wanda ya kai martaba ta amirul mu'minin shugaban mu'minai a hadisi a alimu ahlil basara masanin garin basara wa shaykhuka kuma wato malamin su ahadu jibalil hadisi ɗaya daga cikin wato jabal duwar watsu kafaffu na ilimin hadisi wa hamdata sunna wal athari kuma wanda suka yi dakon ilimin sunna da gurabu na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qara'a yawman hadisan akwai wata rana da ya karanta wani hadisi fa qala lahu rajulun sai wani bawa Allah ya ce masa khalafaka sufyan abokin ka sufyan sauri ya sa maka hadisin nan ba yanda kake ruwaito hadisin ba haka ya ruwaito ba qala sai ce damaktani sai fa aka kada kada da ni kuma ka gama da ni ka halaka ni wa hadha ma'anahu taslimu li sufyan sauri kaga wannan ma'anar yana nuni zuwa ga cewa yanda ya sallama musu sufyan sauri bis sawabi tun ma kafin har ma ya riga sallama cewa sufyan sauri shike yi shi daidai shi ya kuskure wani itirafu bi khata'i nan da nan kuma ya jarje kuskurensa a hadisin Sufyan Thauri a shekarun kaninsa ne a shekarun kaninsa ne sannan kuma a ilimance tsaransa ne ka san ba kasafai tsara sako da sako suke sallama mu juna ba balle tsara da tsara kini da kini ba sallama mu juna amma kaga anan aka ce kai kuskure ga abokin ka wani yana kantawa bayan da kake kantawa bice shi yayi zai yayi kuskure wannan ba ta wani mai zai kawo ka ta wani mai zai kawo ka Mun bayan ba zai an yi ulama ita abu malai ce amma abin da ya kamata mu sani أن سفيان الثوري سفيان الثوري أنه وشعبة ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج قرينان زمن جولاني علمي جماعهما الطلب والشيوخ نيما ilimi ya haɗa su malamai kuma sun haɗa su da yawa akwai dai wasu daga cikin malamai wanda shi shu'uban ya riske su wanda su gane sauri bai riske su ba kamar wa kamar kata da ibn da amata sadusi wanda na faɗa ku ya dan girbe shi kaɗan haka wal al'ada al'ada qad jarat ta gudana ala annahu min as-su'ubati bi makanin cewa abu ne mai wahalan gaske an yastaslima al-qarin li qarinihi zuma ya sallama ma zumansa za ga galibi malamai suka zamani da rigima suke da juna kamar Amr ibn Salih al-Yusri da Harmala at-Tujibi Harmala ibn Yahya at-Tujibi da Amr ibn Salih al-Yusri an kasan masa ne duka amma sai da adawa ta kai adawa kun malamin su daya Abdullah ibn Wahab amma sai da adawa kai adawa ya zama da baki dai in dai kai ka zo bako masara misra in ka fara zuwa wajen amur bin salih sai dai ka haramta maka hadisin harmala kuma in ka fara zuwa wajen harmala kuma ka haramta maka hadisin amur bin salih haka suka rayuwa haka ibn ali yana cewa babu wani da wuya ka samu wani malami da ya hada su duka tubiyarwa a wajen su kana ana zuwa aka ce ai ya fara zuwa wajen malam wani to ai shi kenan to kai kai kwandon kuma ko ka zo ba ka za ka zo kuma adawa ta duniya amma ka duba gani yadda su shu'uba da asauri suka buga babban misali wajen ɗaya ya yi kuskure ɗaya kuma ɗaya kuma sallan mamu ɗaya malam malam muhammad sari umar yana da yana da akwai littafin al-nasai al littafin al-ikhram hadisi wanda imamu shu'uba da asauri suka ɗaya sa'a abu ɗaya ɗaya ya zama ya kaɗaita da wata ruwaya wata ɗayan shi kuma bai abin nan ba ya nuna wani abu gari ma a garaba a haduhuma alal akhar to malam muhammad kan umar shi ya yi tagikin littafin al-ikhram a ciki ya ji hadisan shi umar da sauri hadisin da ɗaya ya garraba ma ɗaya to wannan ɗaya daga cikin misalai ne galibi kuma in ka je ka bibiya za ga a sauri ya fi gaskiya in shi umar da a sauri sun sa a waje ga galibi a sauri bangaren sawabun na tare da shi galibi kamar da malik ibn anas ne idan wani ya saba mishi a hadisin da yake rubuta daga nafi galibi zaka samu bangaren niran ya tare da imam malik ibn anas a yaya bin sajjad ansari idan wani saba malik a yaya bin sajjad ansari shi ma zaka samu bangaren malik ya fi girma sai dai wani taurin ne saba mishi in tauri ya saba mishi sai an bincika dan tauri ba abu ne mai sauki wani saba mishi kuma a karɓo a karɓo wani wanda ya ce ya kawo akasin saurin ba limamai na kuma mai tanafu saboda abin da aka saba sani zuma da zuma abin da ke tsakaninsu na wato gasa da juna lakin na haula ilkibar sai dai waɗannan manyan malamai kaniya uzun ilmi dina suna iddiga ilmi a matsayin addini ne wani ta majalin ilmi ba ba wai bigiri ne farfajiya ne na wato alfariya da juna ba wata fakur da alfahari wata ali alal akhari da kuma daukaka akan akan sauran mutane samun rinjaya akan sauran mutane kabar mu wannan zamu duk yanzu nan barna ba da addini muke yi ba galibi wallahi wallahi har ma mai cewa da addini yake yi wallahi ko mu sai mu wasa kan sai mu wasa galibi za gari ba ma iya sallama ma wanda ya kawo dan uwan da ya kawo daidai dan ya sharafa da kaji wani yana wani raddi ya ce wai na na gane abin da ka faɗa daidai ne na na karba inda Allah ake ai ya faɗa sabaka wani malami ce ya yi ma wani raddi sai shi ya ta yace yanzu na gane yanzu na haƙura da abin da nake akai yanzu na yaji na karɓi naka kai sun da haka amma da Allah ake ba wani hana kana shu'uba za ka shu'uba ma a jihar kadari da girman kadarinsa yusarri uji an sufyan al-thawri ahfazu minhu ina har ya faɗa ƙarar cewa masu yana sauri ya fi shi hadda duk da ƙarfin haddasa shi ma kaga amir mu'minin ne shi ba qala wati' wati' yace ɗalibin su ne wannan zakara shu'batu hadithan an abi ishaqa shu ba ya rawaito wani hadisi yake nufi daga Abu Zaka Sabi'i fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa inna sufyana khalafaka sufyana sauri ya saba maka fihi a wannan hadisi fa qala sai ce da'uhu ita da ku jale shi sufyana afadu min sufyan ya fi na hadisi hadisi ku karba ku karba abin da ya rawaito ku jale nawa ai da ahum ila tarki hadisi wato yana kira zuwa ga sabar hadisin sa hada wannan hadisin ila hadisin sufyan zuwa hadisin sufyan sauri da annahu yara huwa al-mahfuz saboda yana ganin shi aka fada cewa daidai لقول سفيان احفظ منه ثم هنا قال سفيان يا في شهاده بقى ان سفيان الثوري duk shi ma Sufyan al-Thawri kuma in kaje ka da san mai shu'ba yana sa yayi ma shu'ba shi yasa ya ma shu'ba suna da Amirul Mu'minin fil hadith shi yasa mishi wannan suna fa qala ibn Abi Hatim ibn Abi Hatim da yace da ya rawaito wayan da shu'ba ke da Sufyan al-Thawri ke ce ma shu'ba Amirul Mu'minin fil hadith yani fawqa al-ulama fi zamani yana nufin yana sama da malamai a zamanin sa shu'ba din kaje a sauran shi bayan da ke fadan akan shu'ba rabu yanzu kowa ganye ma yake yi da an ce malam wani yana da ilimi eh yana da ilimi amma dai a waje kaza waje kaza waje kaza wanda zai fara faɗin kuskuren sa tukuna ki ba ta faɗi daidan shi ba wai na rihi aiban ustaza kuma yana ma kiransa da suna malamin sa kamar da na faɗa muku aya dan girme shi ba kadara ba qatada bin salm bin qutayba ba kadara ba qutayba bin salm bin qutayba qala qadimtu al-kufa na zo kufa فأتيت سفيان الثوري لما وجد سفيان الثوري فقال لي تيتي من أين أنت دقا إلى فتي قلت من أهل البصرة دقا بصرة قال ما فعل أستاذنا شعبة يا يا ما له شعبة يكي شدي ما فعل أنا فالرجل بحسن خلق فالرجلان كان دكا ما لما قلنا بي بحسن خلقه خلقهما saboda kyawun ɗabi'arsu wa tamami tawadu'ihima da kuma cikar tawalu'unsu kullum minhu ma yahrimu al-akhar kowanne yana gidan daya ويعترف له بالفضل والتقدم yana kuma ya da yana ya da falalan falalan ɗaya yana ya da falalan ɗaya da kuma gabata da yake da shi a ilimi rahimahumullahu ta'ala Allah ta'ala da ya ji masa duka wannan an fara da shuba ne za a zo wajen su gane taurin nan gaba a wannan zamanin kusa da wannan tsakanin shekul wato wannan albani da shekul bin bas shekul bin bas yana cewa ni ban taɓa ganin wani wani wanda ƙasa ta yi marifi ba wanda ya kai shakku albani sanin ilimin hadisi shi wa shakku albani ka ga yadda ke girma mai shakku bin bas har zai iya barin ra'ayinsa da ya ruri sallah a bayan shi ya ɗauki ra'ayin shakku bas wanda ke nuna maka yanayin girma da girmamawa da ke tsakanin waɗannan bayan Allah amma kuma yanzu kaga ba a samu haka da kuma galibi yayin da muka mai da ilimi ya zama ilimi ne na in yi zarra ne ba ilimi ne dan dan abokina malam wani da yake wa'azi yana wani aiki ne yake rage min nima yanzu misali ka kadara malam musa da yake rige zaki yusuf kufa da yake midili ni da nake dorayi duka mu duka yin cewa muna rage ma juna aiki ne na za mu ji cewa wada ya kowa kuma a bayan da kai cewa wada ya wada an wajen taro ba in kan bashi yin magana zai zama ya ɗauki taron baki daya shi ya fi mu hujja ya fi mu hadda ya fi mu kaza amma ba dan Allah muke ba ba dan Allah muke ba Allah ya gyara mana niyyar to ta'lim wa ta'allim da za mu tashi na'am wannan na yi magana na muku magana cewa wannan abu da ya kawo amma kadar saduqi fil ibtida'i fa kada kana abu hanifa rahimahullah yahki an shaykh al qadi al imam umar ibn al imam abi bakr az-zarnuji kace muku ina ganin abin ba haka yake ba da kuma ni ma ba ni kaɗai ba shura da naje na duba na gani sun faɗi wannan magana saboda wannan malami ya kasance shine shine yake yi kashewa daga Abu Hanifa ba Abu Hanifa ke yi kashewa daga shi ba shi ya zo a baya shi kuma an ce kuma Abu Hanifa yana yi kashewa daga wannan malami Umar dan gidan Abubakar azalunci ina zai yi haka ba zai yi ba saboda haka dole wannan akwai dan matsala da aka samu a wannan wannan wajen dan haka sai ku sai ku mai da hankali kwarai da gaske Abu Hanifa ba shi da malami Umar ibn al-Imam Abubakar az-Zanuji Abu Hanifa ya rasu da wuri ya rasu da 150 ina ina za a samu haka ba za a samu haka ba asabq asali shine dai wannan asali kausar za a zo a ba a karatu layi ake yi duk wanda ya riga zuwa to shine na farko sanin na biyu sanin na uku to sai a mashi karatun haka da haka sai suka zo suka mai duk wani karatu da ra'ayi ma mutum tishi da ra'ayin mutum na karatu sai suka mai da shi sunan shi asabqu yace yamba bi hayya kuna qadru sabqi ko ku biyo mukatan haka sai mukanta akwai inda za inda zan sa ku dan sa wani abu qala qala mashayikhuna rahimahumullah ta'ala malaman mu sun ce Allah ya ji kansu yan bagi an yakuna qadaru sabqi ya kamata ya zama gwargwadon tishi na karatu da mutum zai yi da mubtadi'i ga akan wanda yanzu ya fara karatu din qadara ma yumkinu dhabquhu gwargwadon abu da zai iya zai iya wato haddace shi bidai ada maratain bil rifqi ta hanyar idan ya maimaita shi so biyu a hankali zai iya haddace shi zai iya kiyaye shi wa yazid kullu yawmin kalimatan kowace rana sai ya kara wata kalma guda daya hatta innahu wa in qala sabqu wa kathura ta yanda ko da an samu a shi tishin karatun nasa yayi tsawo yayi yawa yumkin dafu bil ada maratain duk da haka dai zai iya wato kiyaye karatun ta hanyar maimaita shi so biyu wa yazid bil rifqi wat tadriji kuma in zai kara ya kara shi a hankali da rifiki a hankali wata tadriji da kuma bi sannu sannu amma idan tsala sarko amma idan wato tishin katin nasa yayi tsawo filip da ita a farko al'amari wa tajal muta'allimu a wata nuska sai ku sa za ku ga babu wa taja ko wa taja ila ne kawai ko sai ku ce wa tajal muta'allimu ila al'ada 10 marrat ya zama shi ɗalibin ya buƙaci ya maimaita katin naka so wajen goma wa huwa fil intihai to a ƙarshen al'amari aiban ya kunu kazalika dole ya dinga maimaita shi so wurin goma kuma kaga kafin ya yi tsawo kuma yanzu ya yi tsawo ba zai iya maimaitawa baki da ba li'annahu ya'tadu zalika fa huwa fil intihai aiban ya kunu kazalika li'annahu ya'tadu zalika saboda ya saba da haka wala ya yatruku tilka al'ada illa bi juhudin katirin ba zai iya bar wannan al'adan ba sai da kokari mai yawa sai da yayi namiji kokari wa qad qila an ce السبق حرف تشن كراتو حرف كساشي زما حرفي wato kadan wata kararu alfin amma za ka mimita katin ka mimita shi saurin dubu wayan ba ya kamata an yanta da abishan in yakunu aqrab ila fahmi ya fada abin da zai fi kusanto shi zuwa ga fahimta abin da zai fi sauki da shi ya kamata ya fara kai fara abu mai wahala wa kana shaykhul imam wannan musamman in yaro da karami shi yana karban tadarrujin amma manya zai musulunta yana bukatan fara fara na ainihi abu za ka fara mashi da alifin ba'un ba ka fara mashi da abin da kawai zai iya fara yanzu yanzu wa kana shaykhul imam al usam sharfuddin al aqili wannan malami rahimahullahu ta'ala ya kula yana cewa as-sawabu indi ni abin da yafi daidai a wajena fi hadha ma fa'alahu mashayikhuna rahimahumullahu abin da malaman mu suka suka yi mana idan kanu ya tamu lil mubtadi'i sun kasance suna zaba ga wanda yanzu ya fara karatu yace fa inahum kanu yaqtarun lil mubtadi sidarat al masufi ko al mawsufati aw ta nusra sun kasance malaman mu suna zaban ma wanda yanzu ya fara karatu su zaban mishi wato sauƙaƙan abinda aka rubuta kulasa na ilmuka masu wanda ba su da fadi ba su da girma lalahu aqrab ila fahmi wa dabbi wanda shi saboda shi yafi kusa zuwa ga wato fahimta da kuma haddacewa yanzu misali allo ne za ga an tsauka karbin allo in kuma ka ta ilimi za ka yi a ce ka fara halayi ko shimawi kaga wanda ayi sigaratin sigaratin masubat ne aiwa mai kuma mutum ce zai fara shiga mudawwana kai tsaye ko mutum ce zai dauko fasikin allo haka sai ya gaji ma kuma ya gajiyar لأنه أقرب إلى الفهم والضبط وأبعد عن الملالة كما يعرف نيسان تاكا دقا واتو قوساوة وأكثر وقوعا بين الناس كما واتو يأتي يوم أنب سامن شي أهلا متالي سوما سوباتا أكان كجيك كاو منيا منيا قال لي sai masu yi ma za su iya karanta har za ka same shi ba abin da muka shi da Allah ba mu lada abin da muka sanar Allah ya ce mana Allahu salli ala Muhammad to to to Allah ta'ala ya dace da shi zuwa ga abin da yake so ya da shi Allah ya dace da Allah ta'ala ya dafa mana baki da Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya tunku da mutukan sharri Allah ta'ala ya ba mu damuna damuna mai amfani Allah ba mu damuna damuna mai amfani Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kawo mana aminci a wannan ƙasa Allah ya kawo mana aminci a wannan ƙasa Allah ya ba mu arziki arziki mai amfani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.